إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله ابتلى الإنسان بأكبر عدو لا يفارقه طرفة عين حتى الممات له دخول إلى قلب الإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم يوسوس في صدور الناس ويزين لهم الشر والباطل ويقذف في قلوبهم الظلم والظلمات بل أقسم ذلك العدو ثم بأن يصد الناس عن الصراط المستقيم والطريق, والطريق الذي يصل سالكه إلى السعادة الأبدية ولا يدع جهة ولا يدع جهة من الجهات إلا هاجمهم منها قال الله تعالى عن هذه العداوة العمياء قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن سبل الشيطان في إغواء بني آدم وإيقافهم في الهلاك ستة فأول هذه السبل الكفر, الكفر والشرك فإذا لم يظفر بها نقل ابن آدم إلى البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي ثم ينتقل إلى كبائر الذنوب فإذا أعجز فإلى الصغائر ثم أن يشغل العبد بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا إقاب بل عاقبتها فوات الثواب وإضاعة الوقت فبعجزه عليه يشغل العبد بالعمل المفضول وفي آخر الخطة يسلط على العبد أحزابه وجنوده وأتباعه من الجن والإنس بصنوف الأذى فليعلم فلتعلم, عبا فلتعلم يا عبد الله فبالذكر والطاعة واجتناب خطوات الشيطان يسلم المسلم من كيده كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله أخرجه الطبراني وصححه الألباني أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama baya ka ya jama'a musulmi wannan khutba ta mu na yau juma'a muna goma sha hudu ga watan rabi'ul rabi'ul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 443 a kidayen miladiya yau goma sha tara ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2021 wannan khutuba za ta zama kaman cikamaki ne na abin da ya gabata satin da ya wuce idan ba manta ba satin da ya gabata mun yi magana akan khutba ta shaidan ko khutwatu shaitan tako tako na shaidan da yanda shaidan ke ma dan adam wato sakiyan da ba ruwa har sai ya ga ya jefa shi cikin taɗewa da halaka a wancan sati mun yi bayani cewa babu shakka shaidan shine waliyin mujrimai shine waliyin fasikai da duk wani asharari to shaidan shine majibincin al'amarinsa shine ya tsara mishi yadda zai bi shine ya zana mishi hanyar da zai bi ta kanta kuma shi shaidan baya ƙasa a gwiwa sam ganin cewa ya batar da bil'adama har muka kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗan umarni cewa ka yi amfani da sautinka ka yi amfani da ababen hawanka ka yi amfani da masu tafiya a ƙar ganin cewa ka ɓatar da duk wanda ka ga dama daga cikin bil'adama kuma ka yi tarayya da bil'adama a cikin dukiyoyinsu ka yi tarayya da su a cikin 'ya'yayensu kai ta musu alkawari na rudani alkawari na shiririta da bankaura alkawarin da yake babu tabbas kai ta nuna musu babu matsala kai ta nuna musu in ma an tashi alkiyama Allah ghafurur rahim ka rika nuna musu akwai wurdodi da idan ka ba su suka yi aiki da shi ba su da matsala ka nuna musu cewa shehunai da waliyai za su cece su kai ta nuna musu irin waɗannan alkawura da waɗanda yake kuma duk waɗannan alkawura ƙarya da ƙarirai ne shedan ke zayyana musu to wannan khutba za ta zama ɗori ne akan abin da ya gabata kamar yadda muke cewa anan shine mu sani fa cewa Allah subhanahu wata'ala ya jarabci jinsin ɗan adam da babban maƙi wannan maƙi baya rabuwa da shi ɗan adam ɗin ko ƙiftawa da bismillah ƙiftawan ido kawai wannan maƙiyin ba zai barka ba ko kana cikin halin lafiya ko baka da lafiya ko kana cikin halin wadata ko kana cikin halin talauci ko kana shugaba ko wanda ake shugabanta ko kana malami ko kana ɗalibi ko kana mai ƙarfi ko kana mai rauni ko kina mace ko kana namiji ko dattijo kai har lokacin da ka zo mutuwa minti ɗayanka kafin ka bar duniya sakan biyar ɗinka kafin ka bar duniya sakan ɗin ƙarshenka kafin ka bar duniya shedan yana nan yana ganin akwai ci a tare da kai sai ya yi ƙoƙari ganin cewa ya ɓashe ka daga tafarki madaidaiciya kuma Allah subhanahu wata'ala ya jarabce bayi shi ma shaidan ɗin an jarabce shi Allah ya ba shi dama na kutsawa zuwa ga zukatan 'yan adam Allah subhanahu wata'ala ya hore mishi yana iya yawo a cikin jikin ɗan adam kamar yadda kasan jini yana gudana a cikin jiki Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama yana wasuwasi a cikin zukatan 'yan adam menene ma'anan waswasi shine kishiyan ilhami ilhama in ka ji an cewa ni an mishi ilhama wato tunani ne kyau da Allah subhanahu wata'ala yakan cusa a cikin zuciyanka sai kai tunanin wani abu na alkhairi kai tunanin wani abu mai kyau sai ka aikata sai Allah ya kaunace ka sai ka samu lada a wurin Allah kuma ya zama sanadiyan shiganka aljanna ilhama kenan to ki abin da ke kishiyantan wannan shine waswasi wasuwasi kuma mugun tunani daga shaidan wanda zai maka saƙe-saƙe ya maka ƙulle-ƙulle ya ƙuƙƙulla maka sharri ya kuma ainihin zaburar da kai akan wannan sharrin to shaidan haka yake yi ma 'yan adam a cikin zukatansu sannan yana ƙawata musu sharri yana ƙawata musu ɓanna yana kuma jefa a cikin zukatansu yana jefa musu zalunci yana kuma jefa su zuwa ga dufai duk abin da ka gafi a shaidan ya jefa ka zuwa gare shi to la shakka wannan abin duhu ne a duniya kuma duhu ne a lahira idan barawo ya ga ya samu dama ya je ya sata ba a kama shi ba to kar ya ɗauka ya samu hasken fita ya fada cikin duhu ne kuma wannan duhun zai bayyana mishi a rayuwar shi kafin mutuwa in ko ya mutu to ya fada duhun da ba zai iya fita ba idan mai sara da suka ya sa ruwan ya zubar da jininsa yana ganin yau na samu sa'a akan wani ba sa'a ya samu ba duhu ya fada kuma zai bayyana mishi cewa duhun ya fada tun yana duniya kafin ranar tashin alkiyama idan mai saba ma iyaye ya saba ma iyaye yana ganin kamar ya isa yana ganin babu wanda ya isa ya tashi to kar ya ɗauka ya ci banza sai ya ga duhu da tashin hankali da firgici a cikin rayuwar duniya kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ga mutum yana cikin wahala a duniya rayuwa ta mishi kikikata ba shi da aiki sai roƙo sai bara sai bambadanci sai walakantar da kansa sai zubar da kanshi ga masu mulki kaga shine ya rike mu wancan takalmi shine yana jamma wancan doki shine yana kaza kaskancin duniya da ta fada masa to idan ka bibiye rayuwar shi zaka ga bibiya ga iyaye bane duk wanda ya bi iyayen shi Allah baya walakanta shi a duniya ba a ce dole sai yayi arziki yayi kuɗi ba amma ba zai fada cikin kaskanci da walakancin duniya ba dan haka wanda suke saba ma iyaye suna ganin kamar sun yi gwaninta to ga alama nan na bayyana a rayuwarsu kafin su je ga mutuwansu haka nan mai shaye-shaye shi ma yana ganin ya sha ya more to ka ƙara duhunta rayuwanka ne don ko aure babu wanda zai ɗauko ya baka a matsayinka na ɗan shaye-shaye a unguwa a dai san kana shan wiwi kana son shalasho babu wanda zai ɗauko esta ya ce ya baka aure tun anan ka gane ashe baka da mutunci abin da zaka sha sai ka ɓuya ba ka iya shigowa cikin jama'a kamar yadda kowane mutumin kirki yake shan ruwa yake shan lemu a gaban jama'a kai ba za ka iya sha ba sai dai ka je wani kango can matattaran shedanu a can ne kai ma za ka je ka zauna kai shaye shaye ya nuna kai ma shedan ne sai mutum ya je can gurin wata itaciya wacce take daga ganinta kai ka ga wato ainihin ganyayyakinta kaman kawunan shedan a nan ne mutum zai je shaye shaye to kaga mutum yana nuni akan cewa shi ma ya san ya kama bakar hanya hanyar da take ba mai fitarwa ba wannan kuma a duniya kenan kafin ya kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ala ayyi halin shi dai wannan kasurgumin maki namu yayi rantsuwa a can can gaban Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da Allah cewa sai ya tattoshe kofofin da za su sadar da mu zuwa ga Allah duk wata kofa wacce za ta jawo mana cin nasara na dindindin a duniya da lahira to wannan maƙi namu ya yi rantsuwa cewa Allah sai ya toshe wannan hanya ya yi rantsuwa cewa sai ya yanke wannan hanya ya yi rantsuwa cewa sai ya karkatar da tunanin bil adama ba ma za su gane hanyar ba ballantana su bi in ma sun gane suna binta to ya yi rantsuwa sai ya zo da wasu wasi ya ɓata musu aiki ko dai da riya ko da bid'a ko da ƙare-ƙare ko da rage-rage ko da mummunan zato ko da ujubu ka rika jin cewa kai kake bin Allah subhanahu wata'ala bashi ko ka rika yin girman kai akan bil ajama kana ganin dun na fi su imani dun na fi su kusa da Allah na fi su tsoron Allah sai shedan ya bata ma mutum aiki da wannan to shedan ya riga ya yi rantsuwa a gaban Allah kuma ya lashi takobin cewa ba zai bar wani bangare daga cikin bangarora da dan adam ke mu'amala da su ba sai ya hudo masa har a gaban Allah subhanahu wata'ala yake cewa thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace ya Allah tunda ka la'ance ni nayi alƙawari nayi rantsuwa sai na tsaya musu akan tafarki madaidaiciya sannan sai na zo musu ta gaba gare su sai na zo musu ta bayan su sai na zo musu ta damar gare su zan kuma zo musu ta haunin su ba za ka samu mafi yawansu suna gode ma ni'imominka ba ballantana su bauta maka irin yadda ya dace kenan shaidan ya lashi takobin zai zo mana ta gaba gare mu aikace aikacen gidan lahira zai zo mana ta baya aikace aikacen gidan duniya zai zo mana ta gefen dama ta gaba gare su da ta bayan su zai zo mana ta gefen dama aikace aikacen da ana kusantan Allah zai zo mana ta gefen hagu aikace-aikacen da yake an san saban Allah ne da haka wani lokaci shaidan ya fito karara wani lokaci kuma ya zo maka a fakaice amma da yayi alƙawarin cewa duka waɗannan hanyoyi sai ya bi su ganin cewa ya batar da ɗan adam ga baki ɗaya shi yasa malamai suka yi bayanin cewa hanyoyin da shaidan ke bi domin ganin ya batar da bil'adama to hanyoyi ne guda shida wato yana bin su a jere a jere a jere a jere babban abin da shaidan ke fata yake nufatan dan adam da shi shine ya mai da shi kafiri ya mai da shi mushiriki wanda zai sanya shi yana tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin abin da yake haƙƙin Allah ne duk abin da yake haƙƙin Allah ne ko dai abin da ke da alaƙa da aikace-aikacen Allah rububiyya kenan ko abin da ke da alaƙa da aikace-aikacen bayi zuwa ga Allah bautan da bayi suke ma Allah uluhiyya kenan ko kuma abin da ke da alaƙa da sunayen Allah da sifofinsa to duka waɗannan ƙofofi idan mutum ya ɗauki haƙƙi ɗaya daga cikin haƙoƙan Allah ya yafa ma kansa to ya yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan haƙoƙa ya yafa ma wani malamin shi ko wani shugaba ko iyaye ko wani mai kama da haka to yayi shirka da Allah subhanahu wataala ko yana la ilaha illallah ko yana muhammadur rasulullah to wannan ba za ta yi mishi amfani ba ranar tashin alkiyama har sai dai in ya tuba ya bar kafirci ya bar ainihin wannan shirka da yake yi da Allah subhanahu wataala qur'ani ya tabbatar da cewa innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil min ansar duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wataala Allah ya haramta masa aljanna makomansa ita ce gidan wutan jahannama kir a ce makoman makoman mutum ta zama wutan jahannama da haka babban abin da shedan ke fata kenan kowa ya ridda ya bar Allah ya bar addinin musulunci shi yasa zai fito da kofofi mabambanta kaga mutum yana son mulki sai a ce sai an bashi sa'a yana son shugabanci sai an bashi sa'a yana son sarauta sai an bashi sa'a yana son ofis sai an bashi sa'a yana neman aure ma saboda lalacewa wani sai ya je an bashi sa'a akan zai auri wata sai ya shirka da Allah subhanahu wataala wani kasuwanci yake nema sai ya shirka da Allah subhanahu wataala wani yana son ya ci jarabawa ne sai ya shirka da Allah subhanahu wataala abubuwa mabambanta ƙanana ƙananan abubuwa sai kaga shedan yayi ma yan adam tabaibayi sai dai ya batar da su sai ya ɗora su akan shirka da Allah ta yadda yake idan sun zama kafirai suka shiga wuta to kamar yadda shedan ba zai fita daga wutan nan ba haka nan duk wanda ya mutu yana shirka da Allah shi ma ba zai fita daga wuta ba Allah ka tsare mu daga shirka da kafirci idan shedan bai samu wannan dama ba to sai iza ƙeyen mutum zuwa ga bid'a saboda bid'a ta fi soyuwa a gare shi fiye da kowane irin zunubi da ka sani mun yi bayani a baya can cewa zunubi ana tuba zuwa gare ta amma ita bid'a ta ya zaka tuba zuwa gare ta bayan kana ganin cewa bautan Allah kake yi mutum yana ganin bautan Allah yake ai babu yadda za a iya tuba shi yasa malamai suke cewa ba a tuba daga bid'a sai dai idan mutum Allah ya haskaka masa ya gane bid'a yake yi to ya daina bid'a to daga lokacin nan ne kuma sai ya daga hannu sai ya ce Allah ka gafarta mun to sannan sai Allah subhanahu wataala ya gafarta masa amma mutumin da yake yana yin wata bid'a yana ganin yana samun lada sai ka zo ka ce tuban mu Allah akan wannan bid'a zai ga ya za in tuban mu Allah akan aikin da nake in samu lada to shi yasa sai malamai suke cewa bid'a ba a tuba daga gare ta saboda me yin ta yana kwaɗayin lada ne yana ganin kamar yana samun lada ne alhalin kuwa yana ƙara nisa ne daga Allah subhanahu wataala kamar yadda wancan babban tabi'i Sufyan Sauri yake faɗi idan iblis bai samu dama ya sanya mutum ya bid'a ba to sai ka ga ya cincida mutum kuma zuwa ga manya-manyan zunubai da haka shaidan ya fi son ai bid'an tukuna idan ba a samu daman yin bid'an ba yayi yayi yayi da kai ka yin bid'a to sai ya jefa ka zuwa ga manya-manyan zunubai sai ya kawata mutum zinace zinace sace sace wani ma har luwaɗi akan kawata masa Allah ka tsare wani a kawata mishi cin dukiyan mutane wani cin dukiyan marayu wani babakere a cikin dukiyan mutane ko a ma'aikatun gwamnati ko kuma ɗan ƙwadugo ne ya maka ƙwadugo amma ka riƙe masa haƙƙi ƙiƙiƙaƙa ko kuma an baka dukiyan marayu ka aje musu marayu su ta galabaita ka cinye musu dukiya ɗan gidan nasu da aka bari ka saida ƴar motar da aka bar musu ka saida ɗan fegin da aka bar musu ka saida ka hana su dukiyansu to wannan duk yana daga cikin tadodi na iblis na shedan idan shaidan bai samu dama ya jefa mutum cikin manya-manyan zunubai ba sai ya jefa shi a cikin ƙananan zunubai ya ta ƙananan zunubai ƙananan zunubai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa muhtar wa menene a cikin nassan naman sa nassan manzon Allah yake cewa na tsoratar da ku akan wato ƙanana ƙananan zunubai saboda su idan suka taru sai su zama ainihin manya-manyan zunubai to sai shaidan ya jefa mutum zuwa ga ƙananan zunubi ya ta zunubi ya ta zunubi ya ta zunubi yan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana har su zama rana ala qalbihi ma kana yaksib abin da yake aikatawa sai ya mishi ainihin wato tsatsa a cikin zuciyar shi sai kuma ya koma ga manya-manyan zunuban daga nan kuma sai a koma ma bid'o'in daga nan kuma sai a koma ma ga shirka ga Allah subhanahu wata'ala idan shaidan bai samu daman hakan ba to sai shagaltar da mutum da abubuwan da suke mubahat abubuwan da suke kawai sun halasta sun halasta ba zunubi ba lada a ciki sai shaidan ya sa mutum ya ta wannan aikin banzan ba lada ba zunubi saboda me mafi karanci dai zai bata maka lokaci a banza sannan kuma mafi karanci dai ya bata maka lokacin da yake babu lada a cikinta to idan shaidan bai samu daman wannan ba to sai ya shagaltar da mutum da kuma aikin da yake mafudul ga aiki mafi lada mafi daraja a wurin Allah sai shaidan ya nuna maka ka kyale wannan je kai wancan aikin ko da shi ma akwai ladan a ciki amma darajan wanda yayi wannan din bai kai wancan ba ina misali akan wannan sai kaga wani malami ya miƙe zai zai yi nasiha a masallaci bayan magriba misali ko kuma zai karantar da littafi na ilimi a lokacin nan sai shaidan ya ce mu tashi kai nafila ana nan ana karantar da ilimi shi kuma ya tashi yana nafila alhalin wannan ilimin ya fi wannan nafilan da yake yi wannan ilimin ya fi wannan nafila saboda yayin da ya miƙe zai nafila to na daidai kaga ya raba hankalin shi biyu yana jin maganar mai magana kuma yana son ya ce yana nafila tun a wannan lokacin kasan rabin ladan wannan nafilan ta tafi to ballantana ma wani lokaci in ana magana kuma sai kaga ko tasbihi ka tamamme baka iya yi ya ƙara tauye mishi lada da haka sai a kai ga ƙila ya gama sallar nafilan ƙila bai wuci na da ɗaya bisa goma ne na waɗanda suka zauna suka saurari wannan nasihan da ake yi ba wannan hadisi ne ƙarara duk raran ibada raran ibada to tana ƙasa da ilimi ibadan da take ba ta wajiba ba to duk wata ibada da ba ta wajiba ba tana ƙasa da neman ilimi haka ka'ida take a shar'ance hadisai suna na a cikin at-targhib wa tarhib wanda ya koma ga wannan littafi zai samu waɗannan hadisai masu ɗimbin yawa ko kuma sai ka ga mutum ya shagaltu da yin hidima ga makwabta da abokai amma baya hidima ga iyalansa baya hidima ga iyayensa yana da ƙarfin hali idan aka zo aka ce ga wani abu ya haɗa da abokai zai kira taro zai ba da gudunmuwa zai kaza zai kaza amma ga mahaifin shi ko mahaifiyarsa ko iyalinsa ba abin da ya dame shi to ko da wancan akwai lada to ka san bai daidai da ka yi abin da ya waje ba a kanka ba ko kuma ka ga mutum ya je aikin haji ka ji ya da yana cewa ka ai ya je ya tsotsi hajar al-aswad ka ai wallahi sai da ya manu shi wani basuri ko wani balarabe yana ganin yayi gwaninta sai da ya saba ma Allah ya haramun ya fasa ma wani baki a kofar dakin Allah sannan ya je sumbanci hajar al-aswad hajar al-aswad ko sun ba ma ce sunna bane tsotsanta mustahabi ne mustahabi saboda ya sumbanci hajar al-aswad sai da ya je fasa ma wani baki ko sai da ya je nushi wani a ciki ko sai da ya taka kafan wani ko sai da ya bangaje wani a ba ka je neman mustahabi ka je kana haramun a kofar ɗakin Allah kuma ko a kofar ɗakin ka ne kai wannan ai kai aibi ballantana to sai ce dan ya nuna miki kai ka zo maka nan baka je kashin banci hajjal aswad ba wallahi ko da karfi da yaji sai ka je sai mutum ya je ta dambe zai sambanci hajjal aswad ko kuma kaga mutum sai tashi karfe uku na dare ta kiyamul layl amma zuwa karfe biyar sai bacci ya kwashe shi ba zai farka ba sai karfe bakwai a lokacin zai sallan asubahi to wannan aikin kirkai ka bar wannan kiyamun lailin ka tashi karfe biyar ɗin kai alola ka je ka samu asubahi ya fi maka alkhairi a wurin Allah to duk dai wannan yana daga cikin tafarkin shedan da shedan ke bi to duk idan shedan ya ga ya bi waɗannan matakai amma bai galaba akan ɗan adam ba me zai yi to shikenan sai ya turo maka rundunar shi ya turo maka rundunarsa ko a cikin mutane ko a cikin aljannu su ta ɗanɗana maka kuɗa a ɓata maka suna a zage ka ai maka kaza a ce ku ne malamai ba ku da godiyan Allah ai ku ne kuka jawo mana wannan gwamnatin ai ku ne kuka duk rundunar shedan ne saboda mene saboda su dakushe ka daga abin da kake faɗi na gaskiya abin duk da Allah ya haskaka maka gane na gaskiya shi zaka faɗi ko zai mu mutane daɗi ko ba zai mutane daɗi ba domin ba yaddan mutane kake nema ba yaddan Allah kake nema to idan shaidan ya ga ya kasa hana ka aikin Allah to bari ya haɗa ka da mutane sai ka gan shi can ka gan shi can ka gan shi can har honorable ake ce ma wasu saboda mene kuma iya abin da Allah haka kami shi ya gane ya faɗi in ya daidai ladan shi biyu a wurin Allah in ya kuskure ladan shi ɗaya babu da yadda za a yi a ce ya samu zunubi sai dai wanda ya sa san rai sawa'un malami ne ko ɗan siyasa ne duk wanda ya sa san rai a cikin al'amarinsa Allah ya sani aiki wanda kuma ya aiki don Allah shi ma Allah ya sani domin Allah shi ke sanin abin da ke ɓoyen mutane to amma ɗan adam ka sani cewa fa idan ka riƙe ɗa'anka ga Allah ka riƙe ambatan Allah subhanahu wata'ala ka nisanci tafarkin shaidan to a nan gurin Allah subhanahu wata'ala zai baka kariya domin Allah yana cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man taba'aka min al-ghawi lalle bayina kai shaidan baka da iko a kansu sai dai wanda ya bi ka daga cikin batattu shi kadai kake da iko a kansa a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shaidan zai zo ma ɗayan ku sai ya tambaye shi a cikin zuciyar shi wasu watan kenan da muke magana sai shi ya tambaye ka waye halicci sama a zuciyar taka sai ka ba da amsa Allah shikenan to kasafa waye halicce ta a zuciyarka sai ka ba da amsa Allah to ana na ana sai shi ya tambaye ka to wai kashi Allah waye halicce shi to wai Allah shi daga me yake sai ya fara baka wani tunani to Allah to shi ya yake kai kana son ka gane yadda aka yi aka samar da Allah za ka iya gano wannan amsa idan ka shekara miliyan so miliyan ba za ka gano wannan amsa ba to mene shaidan ke so ya maka kenan yana son ya batar da kai ne ya jefa ka cikin wasu wasi da shakka akan Allah manzon Allah ce idan ɗaya daga cikin ku ya ji irin wannan sai ya waiwaya gefen shi na hagu sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rusulihi sai ya tofi a gefen shi na hagu tuf tuf tuf haka so uku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan tunanin na samun ƴan uwa da yawa sai shedan ya ta maka wasuwa sai akan wai anya mako annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wai anya ko akwai wani gidan aljanna da wuta ko wai gaskiya ne wai anya ko Allah ya san duk abin da bai yake yi sai shaidan ya ta kawo maka irin wannan to idan ka ji wannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rasulihi sai kai tofi a gefen ka na hagu so uku wannan shine mafitan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada to sannan yan yan uwa mu sani cewa galibin wanda kaga shaidan ya mishi tabaibayi gaskiya shi ya bude kofa akwai waɗansu abubuwa da ɗan adam ke yi wanda yake buɗe ma shaidan kofa akan kansa sai ka ga wani ya watsi da karatun alkur'ani mai girma akwai mutumin da kwata-kwata ba shi da alaka da alkur'ani shekara ɗaya biyu uku kai akwai mutumin da yake shekara goma ma bai taɓa ɗaukan ƙur'ani ya karanta ba goma shekara goma na rantse da Allah akwai wanda bai taɓa ɗaukan ƙur'ani ya karanta ba to yanzu wannan idan ka ga shaidan kusa da shi za ka yi mamaki to dama ya abokin shaidan ɗin ne saboda ya riga ya nisa daga Allah wani lokaci sai ka ga mutum ya bar zikirora da ambatan Allah akwai azkar da annabi ya karantar a riƙa yi safiya da marici alkhairai da albarkatun wannan azkar ɗin ba su da iyaka a riƙa yi yayin bacci a riƙa yi yayin sa riga yayin cire riga yayin abin hawa abin hawa yayin sauka yayin shiga yayin fita duk wani abin da za ka yi akwai zikirin da manzon Allah ya karanta wani shi na nan ya iya amma ba zai yi ba saboda tsabar rafkana wani kuma bai iya ba shaidan shi kuma ya mishi ta bai ya mai da shi jahili in ana magana shi sunan shi mene anguwa shi sunan shi jahili zikirorin da annabi ya karanta duk bai iya su ba bai iya ba ayatul kursin nan bai iya ta ba amana rasulun nan bai iya ba to kana mene kai rabkanan ne shekaran ka daya biyu uku goma sha biyar ashirin yau shekaran ka ashirin kai ko duk baka iya waɗannan abubuwan to kana mene a rayuwar kai tuntuni kaga ko ba a gaya ma mutum ba wannan shi ya san yana kusa da shi dan sai kaga shaidan ya kawata mutum rashin halartar majalisin ilimi ai zai koma gida ne lazimi to ka tsaya ka saurari karatun ne in aka gama karatun sai ka je gida kai lazimi sai ga shi ga arde je lazimi to wannan karatun ya kwanciyar lazimin da zaka koma kai tsaya a masallaci ka saurari karatu malam ka kyala wannan lazimi in ka koma gida kai wani lokaci ma ka ga lazimin ba na gaskiya bane kila waɗansu ne kawai suka shar'anta suka ba shi wannan lazimi zai je ya ja ya ɗibu kafa dubu da ɗari da waye da waye da waye misali kaga mutum baya halartar majalisin ilimi wanda yake daga nan ne zai gusan makan shi da jahilci ya gane daidai ya gane ba daidai ba kamar yadda ka san hanyar Allah sai an nemi ilimin ta an santa to haka nan hanyar shedan ma sai an nemi ilimin ta an santa sannan ake kauce ma hanyar shedan in ba haka mutum sai je ta bin hanyar shedan yana ganin kamar yana bautan Allah wani lokaci sai kaga mutum ya gane me rika zama ba tsarki ya zauna ba tsarki manzon Allah ce ko janaba kai cikin dare kai kokari ka je kai wanka in ba za ka iya wankan nan ba ka je kai alola kar ka kwanta ba tsarki manzon Allah ya ce mala'iku ba za su kusance ka ba to ballantana wata ta gama jinin al'ada ce awa ɗaya biyu uku ba ce wankan janaba ba yi wankan tsarki ba wankan haila ba ce wanka ba to duk wannan na daga cikin abin da ke kusanto shi dan zuwa ga dan adam wani kuma ya yi tsarkin amma bai iya tsarkin ba tsarkin bai yi ba ya yi bayan gida amma bai iya tsarkin bayan gida ba jika jika ya yi ya ƙara damalmana najasa ne a jikin shi wata ta yi fitsari wani ya fitsari amma bai iya tsarkin ba ya miƙe fitsarin ya ƙara zubowa ya ƙara ɓata mishi tufafi wanda hakan yana jawo ma azaban kabari duk yana daga cikin abin da ke kusanto ɗan zuwa ga ɗan adam wani lokaci sai ka ga mutum ya faye ujila ya faye garaje da gaggawa shi dai komi a yi shi rigirigi rigiri haka duk wannan yana daga cikin tafarkin shedan kaga wani ya faye kwaɗayi kwaɗayin dukiya kwaɗayin mulki kwaɗayin suna duk tafarkin shedan ne wallahi sai shedan ya kusance ka duk wanda ya sanya makan shi yana son kuɗi shi dai kuɗi ko talin kaka in ka ce to Allah ya baka mai amfani a ka daina wannan addu'a ba wani ma kawai Allah dai ban kuɗi shi bai san wannan kuɗin sai kai shi gidan yaro ba wannan kuɗin sai kai shi ga ajalin shi da a baka kuɗi ka je ka sai mota ka je ka yi haɗari ka mutu za ka je kai kirista kirsimeti da a baka ba ba kuɗin baka sai motan baka ɗan ta lalaba da kekenka kaga duk mai imani zai gwammace lalaba da kekensa to haka nan mutane suke buɗe ma kansu kofan shedan ko kuma jibintan mutanen banza kai ta zama cikin mutanen banza kuma kai ta ce Allah ne ka shiryatar da mu a to ka bar mutanen banza mana ka dawo cikin mutanen kirki sai ka roki shiryan Allah subhanahu wataala so don haka jama'a hanyoyin shaidan suna da yawa kuma bayani akan iblis yana da yawa dan wannan takaitaccen lokacin ba zai ba zai karkare mana bayani akan shaidan ba amma akwai waɗansu manya-manyan littattafai guda biyu duk an yi su ne kawai akan shaidan akwai littafin talbisu iblis al'imam abdurrahman ibn jauzi shi ya rubuta akwai littafin ighafatul lahafan na al'imam ibn qayyim duk sun yi waɗannan littattafai ne kawai suna bayani akan shedan da makircin shi da zagon ƙasarsa da irin hanyoyin da yake biyo ma ɗan adam ganin ya ɓatar da ɗan adam daga tafarki madaidaiciya to ya Allah muna roƙonka ka raba mu da tafarkin shedan Allah ka tabbatar da gadigan mu akan tafarki madaidaiciya ya Allah ka sanya katangan ƙarfe tsakankaninmu da shedan ya Allah ka getta mana zukatanmu Allah ka getta mana aikace aikacenmu Allah ka kyautata imaninmu Allah ka getta mana ɗabi'unmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu ganin kamar suna da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka yaye mana duk fitinin da ta addabe mu Allah ka ɗaukake mana Allah ka yafa kurakuranmu Allah ka gafata laifuffukanmu Allah ka ‘yantar da mu daga azaba ka ‘yantar da mu daga fitinar rayuwa da ta mutuwa ya Allah waɗannan ‘yan uwa dai namu da aka kama su aka yi garkuwa da su har yau suna hannun waɗanda suka yi garkuwa da su Allah muna roƙonka Allah ka gaggauta fito mana da su Allah ka tsare mana rayuwarsu da mutuncinsu da addininsu Allah ka kare su daga sharrin masharranta mu ma Allah ka kare mu daga sharrin masharranta ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka tsare mu da tsarewanka Allah ka ɗaukaka darajar mu duniya da lahira magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi Allah ka gafarta mu iyayenmu Allah ka yi albarka ga wannan gari namu Allah ka yaye mu wannan gari namu dukkan fitina da dukkan bala'i Allah ka shirye matasanta da matasansa da matasan sauran musulmi gabaki daya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين